التخبيث ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام إن جريمة الاغتصاب من الجرائم التي عمت بها البلوى وهي إحدى أشد جرائم الاجتداء الإرض دثامة وفخامة وهي تشكل في الوقت نفسه اعتداء على الحرية العامة وتعتبر اعتداء على حصل جسم الإنسان وقد يكون من شأنها الإضرار بالصحة الجسدية أو النفسية أو العقلية وهي اعتداء على الشرف فهي جريمة تمس بأمن المجتمع وهي حتف للحرية الإنسانية وأرضة للجروح والإصابات والحمل غير الشرعي والعدد, والعدد الجنسي وانتقال الأمراض الجنسية بما فيها الإيدز والاكتئاب والاضطرابات والقلق وصعوبة النوم بعد الصدمة والسلوك الانتحاري وقد لا تبلغ المرأة أو الفتاة أحدا عن الحادثة لأنها تخشى ألا يتم تصديقها أو أن يتم اتهامها بأن الأمر كان بموافقتها ورضاها مما يؤرقها للذم واللوم والانتقام أحيانا من العائلة أما قوة الاغتصاب المغتصب حد الزنا وهو الرجم إن كان محصنا وجلد مئة وتغريب عام إن كان غير محصن وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو سيبا أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها وإن كانت أما فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك المغتصب ولا عقوبة المغتصبة في ذلك كله وقال الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى وقد أجمع العلماء على أن على المستكره المغتصب الحد إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد أو أقر بذلك فإن لم يكن فعليه العقوبة يعني إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه وعدم وجود أربعة شهود فإن الحاكم يعاقبه ويؤذره العقوبة التي تردأه وأمثاله ولا عقوبة عليها إذا صح أنها استكرهها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها وذلك يؤلم بصراخها واستغاثتها إخوة الإسلام وكون المغتصب عليه حد عليه حد الزنا كما ذكرنا هذا إذا لم يكن اغتصابه بتهديد بسلاح فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محاربا وينطبق عليه الحد المذكور في قوله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي أن يقتلوا أو يصلبوا الآية إخوة الإسلام بحسم مادة الانتصاب واستئصالها أو تقليلها لا بد من القيام بما يلي أولا قيام الآباء بواجبهم من حفظ أولادهم ورعايتهم وتآهدهم بقدر الإمكان ثانيا قيام الحكومة بواجبها من تأديب المغتصبين وتنكيلهم كل بحسب جريمته ووقاحته ليكونوا عبرة لمن بعدهم ممن تسول له نفسه أن يفعل مثل فعلهم ثالثا قيامها بمنع إدخال المخدرات إلى الدولة والولايات والقرى والبلدان وإصدار الموجودة فيها وتعذيب تجارها بما يردعهم لأن كثيرا من من الاغتصاب يقع تحت تأثير المخدرات مخدرات والخمور. رابعا تنكيل المشعوذين وهبسهم ومنعهم من كسبهم الخبيث الذي يأمر يأمر كثير من الأغبياء الماديين باكتساب الأطفال الصغار بغية الحصول على الأموال والمناصب أو الغلبة على المغالبين والمناوئين خامسا قيام الصحفيين بعدم نشر أخبار الجرائم بدون ذكر الحكم على أصحابها لأن المجرمين إذا سمعوا بأخبار القائمين بالجرائم بدون ذكر الحكم عليهم أيقنوا أنهم لو فعلوها ذهبت سدى بلا تبعة كما ذهبت سدى مع غيرهم وليعلم الحكام والرؤساء أنهم موقوفون ومسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن حفظ دماء المرؤوسين وأعراضهم وأموالهم وأمنهم ولا ينزيهم في ذلك اليوم القيام بواجبهم تجاه المرؤوسين أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantan hane-hanensa. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe da cewa su lizimci taƙawa domin ita ce tudun mun tsira عند الله سبحانه وتعالى كسواه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ينقوى مسلمين mummunan abubuwa da yake faruwa na yawan faɗe da cin zarafin mata da ƙananan yara mazansu da matansu yana daga cikin manya-manyan laifuka wanda suka zama ruwan dare kuma laifi na fyaɗe yana daga cikin mafi tsarnin laifuka da kuma ƙetare iyaka akan mutuncin masu mutunci yana daga cikin laifuka mafiya girma da muni da kuma rashin kyawun jinsa ko ganinsa kuma daidai wannan lokaci za mu ga wannan laifi na fyaɗe yana nuna ainihin tsallake iyaka da kuma ta'addanci a bisa gamammen yanci da Allah ya ba ɗan adam na yayi walwala a duk lokutan da ya dace yayi walwala kuma ya zamo ya samu tsaruwa a iya lokaci na rayuwarsa laifin fyaɗe ana ɗaukarsa a matsayin cin zarafi na tsaro da kuma kiyayewa da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa jikin ɗan adam idan muka duba ba wai wani ya zo ya keta alfarmar jikin ɗan adam ba kai kanka ɗan adam ba a ba ka dama ba ba a yadda ka zo ka keta alfarmar jikinka kai da kanka ba yanzu da mutum zai ce ai tun da jikina ne bari in gutsure gaba kaza ko kuma na ɗan karta wani ɓangare jini ya fito to mutum ya yi ƙaton zunubi kuma Allah sai ya caje shi mai sa ya karta jikinsa da kansa jininsa ya fito ba da wani dalili ba dukkan jiki da Allah ya ɗan adam gabaki ɗaya ba tare da togaciya ba ba a yadda a zubar da jininsu ba ko a keta alfarmarsu sai da wani dalili gamsashe wanda shari'ar musulunci ta yadda da shi sannan za mu samu cewa daga cikin munin laifin taɗe yana bayuwa zuwa ga cutar da lafiyar jiki ko kuma wato ainihin lafiya ta hankali ko kuma lafiya wacce take ainihin ta tunani domin ƙetare iyaka ne dangane da daraja da mutunci na ɗan adam na san cewa wasu suna sane da cewa akwai matan da idan aka yi musu fyaɗe to wannan matan masu kan rasa hankali ga baki ɗaya ba wai abu ne wanda za a ce sai ƙaramar yarinya mata wanda suke masu daraja da mutunci haka kawai wani ƙaton banza ko wasu ƙarfin banza su je su ci zarafinta to wannan yakan zauna a cikin zuciya ta hana ta walwala na san ƙila wasu ku sun sani a garin nan akwai matar wani babban mutum daga cikin fitattun mutane wanda waɗansu lalatattu suka shiga gidansa baya nan ƙarfin banza marasa mutunci suka yi layi akan wannan matar tasa wanda daga wannan lokaci ta rasa hankalinta ga baki ɗaya wala Allah har ma ta koma zuwa ga Allah to saboda haka laifi ne wanda ainihin yake cutar da lafiyar jiki ya lalata tunani akwai matar da idan aka yi mata wannan to tunaninta ga baki ɗaya ya gama sakwarfacewa babu wani abin da za ta zama tana da zauɗi a kansa sakamakon irin cin mutuncin da take ga cewa an yi mata saboda haka laifin fyaɗe laifi ne wanda ya shafi rasar da aminci ta fuskar zamantakewa domin cin mutuncin yanci ne wanda Allah ya wa ɗan adam kuma laifi ne wanda yake bayuwa zuwa ga yin raunuka da kuma wato ainihin cutarwa da samar da ciki wanda shari'ar musulunci ba ta yarda da shi ba musamman yanzu yadda social media ta zama ruwan dare na tabbatar zai yi wahala a samu sati mutum bai ji ba ko bai gani ba irin waɗannan munanan abubuwa da suke ta faruwa ba tsatsautawa musamman irin wannan tsakanin kuma daga cikin illar irin wannan abubuwa cewa ƙananan yara idan aka yi musu wannan akwai wani sinadari da Allah ya saka a jikinsu wanda ake lalata shi a katsara shi wanda koda bayan sun yi aure ba lalle su iya gamsar da mazajensu ba sakamakon an gama cutar da su a lokacin da suke da ƙananan shekaru kuma za mu samu cewa wannan laifi na fyaɗe daga cikin illarsa yana haifar da yaɗa cututtuka wanda ake harban waɗanda aka yi musu wannan mummunan abu musamman wannan cuta ta karya garkuwar jiki ina jin bai fi sati ba ko shekaran jiya ba nake ji wani group suka turo min wata mata na san da yawa sun gani tana zaune da wata karamar yarinya wata bata wuce shekara goma sha biyu ba amma waɗansu lalatattun ƙarcin banza marasa mutunci mutum biyar suke layi akan yarinya ya shekara goma sha biyu sun lalata rayuwarta sannan sun sanya mata miyagun cututtukan da ba lallai bane ta iya samun kanta a cikin ƙanƙanin lokaci sannan za ka samu daga cikin munin wannan mummunan laifi yana haifar da tsananin damuwa da kuma rashin samun gamsasshen bacci ga wanda aka yi masu wannan mummunan aiki wallahi duk wanda suka zamo cewa ko da matan aure ne aka yi masu wannan rashin mutuncin sukan ɗauki lokaci bacci bai iya ɗaukarsu musamman in irin wannan lokacin ya zo lokaci ne na farkon dare ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare ko a rana aka yi musu wannan to duk lokacin da wannan lokacin ya zo za ka ga cewa tunaninsu ya sakwarkwace ba sa iya bacci komai suke jin bacci za ka samu cewa wasu su dinga kuka mara yankewa a wasu lokuta da suka wuce baya wata mata ban san daga inda take waya sai ta kira ni tana kuka ta ce akwai wani lalataccen ɗan uwanta ne na jini ita a matsayinta na ‘yar uwarsa takan kai ziyara gidansa a wajen matarsa a matsayin matarsa na matar ɗan uwanta rannan sai aka yi rashin sa'a matar tasa baya nan ita kun bata san bata nan ba ta je domin ziyara lalataccen ya kulle gida ya bankara ta sai da ya fasikanci da ita wallahi tana kuka ta kira ni na ce to abin da ke baki shawara wannan lalataccen ki yanke kowace alaƙa da shi daga yau wayar sake yi bulokin ɗinta kuma kada ki kuskura ki faɗa wa koda mijinki wannan abin da ya faru tunda dai Allah ya suturce ki babu wanda ya sani sai ke sai shi to ki ja baki ki yi shiru ki ci gaba da addu'ar Allah bai miki hakinki shi kuma in mai gyaruwa ne Allah ya gyara shi to saboda haka mummunan laifi ne wanda yake saka mummunar damuwa a cikin zukatan wanda aka yi musu wannan mummunan mu'amala kai so da dama ma wannan mummunan mu'amalar takan kai wasu ga tunanin hallaka kansu akwai wanda idan aka yi masu wannan ya bayyana labari ya yadu to sukan yi tunanin su sha wani abu ko madara fiya-fiya ko shinkafa ɗera su hallaka kansu domin su ji basa wannan duniya kuma wani lokacin sai ka samu ita macen da abin da ya faru a kanta ko macen aure ko budurwa to wani lokaci takan kasa yi wa kowa bayani dangane da wannan abin da ya faru domin tana jin tsoron kada ya zama an ki gaskata ta ko kuma ma a dunga tuhumar ta cewa da haɗin kanta da yardarta aka yi wannan wanda wannan in ya faru zai kai ta zuwa ga zargi da tsangwama wani lokaci ma wasu ‘yan uwa ce za su ɗauki mataki na ba sani ba sabo akan wannan ‘yar uwa tasu da suke tuhuma da cewa da yarda ta haka ba za mu iya lissafe barna da damuwa da abubuwa marasa daɗi da suke faruwa akan wannan mummunan laifi ba wanda duk abin da muka faɗa sunansa buga misali kowannen ku zai iya tunanin wani abin da ba an bata ba to amma dangane da abin da ya shafi akuba ga mutumin da ya zamo ya yi fyaɗe don mutumin da ya yi fyaɗe abin da yake hukunci a kansa shi ne a yi masa haddi na zina idan ya taɓa aure shi ne a jefe shi har sai ya mutu ko kuma a yi masa bulala ɗari a kore shi ya bar wannan garin tsawon shekara ɗaya idan bai taɓa yin aure ba al'imam malik rahmatullahi ta'ala alai yake cewa mu yadda lamari yake a wajenmu a cikin sha'anin mutumin da ya zamo ya yi wa wata mata fyaɗe ko budurwa ko bazawara ya ce in ta kasance ya ce to wannan dole ne ya ba da sadakin makamanciyarta a nan imam malik ba wai yana magana akan wanda zai je ya ɓata ƙaramar yarinya ba a'a mutum ne da ya samu wata matar aure ko wata budurwa baliga ya mata fyaɗe yake cewa to horo na farko sai ya ba da sadakin da ya kamata a ba ita wannan matar inda ake aure ta za'a wannan abin da ya mata na wannan ta'addanci dole sai ya biya ta wannan a daidai wannan lokaci yace idan kuma ta kasance baiwa ce to dole sai ya biya kimar abin da ya tauye na darajarta ma'ana idan budurwa ce baiwa ya kau da budurcinta to sai alkali ya yanka masa abin da ya wajaba ya biya na wannan aika-aika in ma kuma cewa ba wai budurwa ba ce ba a matsayinta na baiwa to wannan abin da ya yi mata alkali zai cinta ta abin da ya wajaba ya biya ta wannan ana maganin haƙƙinta maliku ya ce to kuma a kuba ga baki ɗaya ta wannan laifin tana kasancewa ga shi wanda ya yi wannan fyaɗen babu wata kuba akan wacce aka yi mata fyaɗe a cikin wannan gabaki ɗaya in kun kula da maganar imamu malik wancan kuɗi da wancan mutum zai bada ba wai ya wanke shi ba a'a haƙƙin wa'anda aka ciwo mutunci ne sannan a daidai lokacin in ya taɓa aure kuma sai an kashe shi in bai taɓa ba a je a jefe shi ibn abdulbar allah ya ji ɗaya gare shi ya ce duk malamai sun haɗu akan cewa duk wanda yake mai yin fyaɗe ya je yi wa mace fyaɗe to lalle abin da yake kansa shine haddi idan an samu shaidu da suka tabbatar da cewa ya yi wannan saboda ka za a yi masa haddi na zina ko kuma in yi ikirari da kansa idan bai yi ikirari ba ba a samu kwakwarar shaida ba ibn abdulbar ya ce to alƙali zai yi masa horo horo wanda yake mai tsanani ba za a yi masa haddin zina ba a daidai lokacin saboda rashin cika shaidu ko kuma ainihin ikirari to amma duk da haka alƙali ba zai kyale shi ba sai ya ɗanɗana masa kuɗa wacce za ta taka masa burki ta ja masa kunne ta ja ma irinsa irinsa kunnuwa akan tunanin aikata wannan nan gaba shi ma ibn abdulbar ya ce babu akuba ko horo akan ita wannan da aka yi wa fyaɗe in ya zama cilasta ta aka yi ya zama ainihin an fi ƙarfinta ya ce kuma ana iya gane wannan yayin da ya zamo tana kururuwa tana neman agaji da taimako to lallai an san cewa tilasta ta aka yi babu haɗin kanta ‘yan uwa musulmi bayanin da muka yi cewa mutumin da ya zama ya yi fyaɗe in ya taɓa aure za a yi masa haddi haddin mazinaci a kashe shi idan saurayi ne a yi masa bulala ɗari malamai suka ce idan fyaɗen da ya yi bai gauraya shi da barazana da wani makami ba ma'ana bai ɗaga wa ita wannan matar wuƙa ko bindiga ko wani makami ya ce idan ba ta yadda ba zai hallaka ta wancan hukuncin zai kasance idan babu wannan barazana amma idan ya zama akwai barazana da makami na cewa ko ta yadda ko ya kashe ta ko ta yadda ko ya hallaka ta to malamai suka ce shi wannan wanda ya kaɗan hukuncinsa yana daidai da hukuncin da Allah ya ambata ya ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardh sakamakon wanda suke yaƙar Allah da manzo kuma suke yaɗa ƙanna a ban ƙasa shi ne ko dai a karkashe su ko ya zamo an tsire su ko a tare hannun dama ƙafar hagu ko kuma a kore su su bar wannan yanki gaba ki ɗaya malamai suka ce wanda zai zamo an kashe wanda suka yi kisa ba su taɓa dukiya ba wanda kuma suka ƙwace dukiya kuma suka yi kisa to sai a kashe su kuma a sare wato abin abin a tsire su wanda kuma ya zamo ainihin sun ɓata dukiya ba kisa to sai a sare hannun dama kafar hagu to kun ga anan muhimmancin dukiya bai kai yancin ya mace ba amma ka ce mutumin da ya zo ya kwaci dukiya da makami ga hukuncin da Allah ya masa to ina ga mutumin da ya zo kuma shi yayi fyaɗe yayi cin zarafi da cin mutunci ta hanyar daga makami shine malamai suka ce zai shiga ƙarƙashin watan aya alƙali shi zai duba ya ga mai dace da shi yan uwa musulmi idan ana so a ga cewa an tumbuke wannan mummunan hali na fyaɗe ya zama an ci ƙarfinsa ko kuma ya zama an ƙaranta shi ƙwarai da gaske to lalle sai an ɗauki mato matakai da zan ambata wasu daga cikinsu mataki na farko dole ne iyaye su yi tsayu su yi tsayin daka a wajen kiyaye 'ya'yansu da kula da su saboda wajibi ne Allah dora musu gwargwadon iko daga cikin sabubban fyaɗen nan akwai sakacin iyaye akwai za ka samu iyayen ma da za su kori 'ya'yansu daga gida cewa ku fita can ku je ku yi wasa akwai yarinya 'yan shekara biyar kila akwai 'yan shekara shida wata ma 'yan shekara uku an kore su je su fita su yi wasa ba a san ina suka tafi ba a yi minti goma ashirin talatin awa ɗaya ba a san ina suke to kaga dole sai iyaye sun canza tunani akan 'ya'yansu ya zama dole ana kaffa kaffa da 'ya'ya kai ba wai a kori yarinya ko yaro karami a ce su je su wasa ba idan da za a ce mai gida baya nan ya zama mace gida tana da buƙatar wani abu a shana ce kananzir ne komo ne ba kowa sai karamar yarinyata ko karamin yaro ta saka hijabinta da niƙabinta ta riko hannun yarinyarta ta je wajen mai kanti ta siyo ta dawo gida ya fiye mata kwanciyar hankali saboda musulunci bai hana ya mace ta fita ba fita irin wata musulunci ya tsara domin siyo bukatunta musulunci bai hana wannan ba saboda haka in ma ƙananan yara ne wanda kusa da kusa ne ta kulle gidan ta je ta siyo abin da za ta siyo ta dawo amma a hirɗin abin da iyaye suke wannan abin da za ka yi tausayi sai ka ga yarinya ɗan shekara biyar ko shida sai a kulle mata dan kudi a dan kwali ko dan wani abu sai a tawaita zai ta kai ko ungo PRB wata ma a sai ta je kwana daga nan me ba zai faru ba ga mutane wanda babu Allah tattare da su to saboda ka dole iyaye sai sun sa ido kwarai akan ƴaƴansu na san kila wasu ku sun ga wani mummunan abin da ya faru satin da ya wuce yarinya kankaniya wani la'anan ne ya zo yi mata fyaɗe ya gargaza ta kashe ta kai ta masallaci ya aji a kaduna saboda rashin mutunci a masallaci ya kawo ta ya aji ga ta nan hoton yarinya ga ubanta an kawo shi ma yana magana to irin wani abubuwa dole ne sai iyaye sun saka ido kware kai ko makaranta ce yaro karami in dai bai san ciwon kansa ba kada a bari ya kowace zai ta raka shi makarantar ita da kanta in uban baya kuma ta ce idan an tashi ya zaman sa sai ta zo ta dawo da shi gida domin irin wannan abubuwa suna daga cikin abin da yake sawa a ratse da yaron wani bangare kuma a dunga jan kunnen ƙananan yara a hir da wanda zai ba su ɗan alewa ko ɗan biskit ko abin da ya kama da haka ko wanda zai gan sun taho ya ce bari ya rage musu hanya a dunga jan kunnuwan yara kada su yarda da irin wannan abu na biyu wajibi ne hukuma ta sauke nauyinta da Allah ya wajabta mata na ladabtar da masu fyaɗe da ɗanɗana masu kuɗa kowa a yi masa akuba da azaba da horo gwargwadon girman laifinsa da kuma rashin kunyarsa domin su zamo izina da ɗaukar darasi ga na bayansu wanda ransu take ba su labarin su aikata irin abin da wa'ancan suka aikata na san cewa da daman ku sun gani a social media ina jin ko dai kasar yaman ko wata kasar da cikin kasashen larabawa duk wanda aka samu ya yi fyaɗe ba ruwansu ya taɓa aure bai taɓa aure ba babu ruwansu za a zo a sa jami'an tsaro a yi gangan ku a yi taro a zo a kwantar da shi a sa bindiga a ragargaza bayansa sai an tabbatar ya mutu sannan a zo a sa irin kugiyar nan crane a ɗaga shi filin Allah kowa ya ganshi ka gaya mun mutumin da zai ga wannan ya yi tunanin bare zai yi to amma abin da ya fi komai bakin ciki ka ga mutane an nuna ko a satin nan na ga an nuno mutane da kama a jiha makwabciya da yawan ku sun gani har da tsoho lalatacce dan shekara 65 ya yi makankanin yarinya fyaɗe ya furfure wanda ya kamata ya zamo cewa wato ko makaruhi ba zai auka ba da gangan ba balin tsira haram amma tsofai tsofai yarinya ya kankaniya ya zo ya lalata to kuma duk wannan abun wallahi rashin ɗaukar matakin hukuma abin da ya fi komai sosa zuciya yadda za ka ga an nuno su an hasko wa duniya ga sunan kila bayan sati ɗaya ko biyu sai gan suna yawo sai kaga an je an yi belin su ko su da kansu belin kansu ko ni lalatacce wanda yake mai faɗa aji a kama kafa da shi yasa a je a belin su to ba lokacin da barna za ta ƙare a ce mutum ya yi barna ya kwana lafiya wannan ce take sawa kake ganin mutane wasu suke ɗaukar maduka a hannunsu na san kila wasu ku sun gani a social media ga wani abin yana yawo wani da ya je irin wannan mutanen gari suka kama sai da suka hasko ga yadda yake da yarinyar sannan aka zo aka samu adda yadda ka san ana taron karar rake aka kankalle hannuwansa da kafafuwansa aka gididdibe su wanda mu ba ma ba da shawara irin wannan akwai wanda su ma na gani da wani yin irin wannan da ƙarfi aka kama shi aka tale kafafunsa aka take daya aka daga daya a sama aka maida hannunsa ba aka daure aka sa kare ya zo ya kama mazakutar da marenin ya fincike su gabaki daya ma'ana gobe ma ya je kara to mu ba ma sha'awa kuma ba na ba ma ba da shawara a ce abun har ya kai ga mutane suna ɗaukan mataki da kansu ba ma san wannan abin da muke so hukuma ta ɗauki matakin da kowa zai gamsu ko ɗan wane ne ko wane ne aka kama ya yi yadda aka faɗi cewa ya yi to kuma a faɗi abin da aka yi masa a hasko a gani me yasa Allah da ya yi maganar haddin zina sai ce wani ya shahad azabahu ma fa'ifatun minal mu'minin idan za a yi wa muzuna ta haddi to a samu wata jama'a ta mu'minai ta je ta gane ma idonta domin na farko kowa ya shiga taitayinsa kowa ya san idan ya yi to shi ma'ailifin za a yi masa amma ko da za a yi akubar ya zama ƙurmusu aka yi ba a san an yi ba to kaga kawai mu yanzu mun ga masu laifi ba mu san abin da aka yi musu ba saboda haka za a ɗauka cewa ba a yi komai ba to saboda haka wajibi ne hukuma ta ɗauki mataki na ba sani ba sabo wanda suke aikata wannan mummunan aiki sannan mataki na uku lalle hukuma ta ɗauki mataki na hana shigo da miyagun ƙwayoyi a wannan ƙasa tamu da sauran jihohi da sauran garuruwa da kuma ƙwace miyagun ƙwayoyin da ya zama an riga an shigo da su da ladabtar da wanda suke kasuwanci da miyagun ƙwayoyi domin da yawa da yawa abin da yake sa wannan mummunan fyaɗe za ka samu tasirin miyagun ƙwayoyi ne wani ya shaƙa wani abin da ya fitar da hankalinsa bai jin kunyar kowa bai jin tsoron kowa bai jin wani abu zai biyo baya domin akwai abin da in ka ganshi zaka ce idan akwai hankali dan adam ba zai wannan dabbancin ba to mafi yawa miyagun ƙwayoyi su ne ummul aba'isa aikata irin wayannan abubuwa to daga cikin hanyoyin magance wannan hukuma ta dauki mataki na ba sani ba sabo akan wanda suke yaɗa miyagun ƙwayoyi da masu fataucin da masu ba su wuraren haya da wanda suke saya a hannunsu abu na hudu wajibi ne hukuma ta dauki mataki akan ƴan tsubbu da bokaye wanda da yawa da yawa za ka samu cewa wasu da suke yin fyaɗen za ka samu lasisi ne da fatawa daga miyagun bokaye da 'yan tsubu wanda suke ba su fatawar cewa idan suka je suka yi makaramar yarinya kaza fyaɗe ko suka yi luwaɗi da ƙananan yara kaza to za su samu dukiya za su samu cin zaɓe za su samu mukamai kaza duk wanda zai fafata da su sai sun samu rinjaye a kansa ina jin a garin nan a wasu lokuta da babu nisa akwai mutumin da ya yi gida ya kawo almajirai bai da alaƙa da karatun allo kuma duk almajiran nan yara ne kanana wata rana sai aka yi aune aka ɗaya daga cikin yaran nan yana tafiya ainihin abu buɗe aka tambaye shi me ya faru aka matsa masa ya ce ai ga abin da malam yake yi da shi kuma ba shi kaɗai ba wannan duk yaran layi layi ne saboda ka shiftin ne da aka kama shi aka matsa shi sai ya faɗi cewa malaminsa ne ya ce in dai zai dinga luwaɗi da ƙananan yara to zai samu dukiya zai samu matsayi zai samu kafa to daga cikin abin da zai dakile wannan duk wanda aka samu ya yi fyaɗe aka matsa shi ya faɗi wani boka to wannan bokan daga ran nan a je a rushe gidansa a ƙwace duk wani abin da ya mallaka kuma zai a kulle shi idan wani bokan ɗan uwansa ya je to shi zai shafa wa kansa ruwa a masa aski ba zai sake wannan abin abu na biyar wajibi ne akan yan jaridu su daɗe yaɗa labaru na laifuka ba tare da ambatan hukunci akan wanda suka yi wannan laifuka domin duk lokacin da masu laifi suke jin labarun laifuka suka ga cewa ba su ji hukunci ba to za su kankance cewa su ma idan suka yi irin wannan aikin to su ma ruwa ta sha babu abin da zai faru a kansu mun faɗa mun maimaita har in an san ba za a faɗi hukunci ba to dan Allah a taimaka mana a daina yaɗa labarun wannan barnar wani ma bai sanya ake barnar ba a social media zai koya kuma an faɗi barna an nuna masu barna kun ba matakin da aka faɗa wanda aka ɗauka a kansu to wanda yake so yayi zai ga cewa yanda ya ji wa'ancan sun yi sun sha lalai to shi ma idan yayi zai sha lalai to dan Allah ƴan jaridu su sani wallahi Allah zai tambaye su barna da suke yadawa in ma suna so su yada barna to su tsaya sai an yi hukunci sai su ba da labarin laifin da kuma hukunci wane ya yi kaza amma kuma ga kudin da aka ɗanɗana masa kaga akalla an san balansin amma a dunga yada barna har ma a nuna masu barna amma babu wani abin da aka faɗa na ɗaukar mataki babu lokacin da za a daina ainihin wannan barna daga ƙarshe lallai muna faɗa wa shugabanni su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su sani cewa za a tsayar da su a tambaye su gobe alkiyama kuma babu abin da zai tseratar da su sai sauke nauyin wajibanci na shugabanci da aka ɗora musu mu fahimci cewa shugaba ba daidai ke daga magarin mutane gama garin mutane ba gama garin mutane za a tambaye shi sallarsa zakarsa azuminsa kada shi kenan in sai daidai ka wuce kai kuma in sunanka sallau saboda sallah ko dan azumi saboda azumi a matsayinka na shugaba wallahi Allah ba zai kalli wannan ba sai ka sauke nauyin al'umma duk jinin da aka zubar ko mutuncin da aka keta ko wani rai da aka kashe to Allah sai ya tambaye shi wa gaban duk sallaka ba za ta tserar da kai ba sai ka fita sumul ainihin a wannan bangare shi yasa shugabanci in ma ka san ba za ka iya ba ko ma gefe ka koma gefe ka shafa wa kanka lafiya amma wallahi ka karba to ka dauko da na da goran dutse ba gammo ko ka yadda ko baka yadda ba haka abin yake in ya zama magabata masu daraja suna tsoron Allah tambaye su to ina ga shugabanci na san zuciya na tamore irin wanda yake kasancewa yanzu to saboda haka wannan kaɗan ne daga cikin kaɗan ne daga cikin shawarwari wanda ya waje bai zama ainihin an kula da su muna fata Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen wannan mummunan aiki wannan mummunan laifi Allah ka share shi daga cikin al'ummar mu Allah ka kawar da shi masu yi Allah ka shirya su ya zama ainihin sun faɗa ka sun daina daga ƙarshe muna ba hukuma shawara don Allah a taimaka mana a buɗe makarantun yara ban ga dalilin da za a ce an yadda a je a ci kasuwa a yi dukkan mu'amala a ma'arifin karatu ba in dai haduwar kasuwa da tituna da dandali ba ta haifar da wannan cutar ba haduwar makaranta ba za ta haifar ba kuma a zai ga irin abin da yaran suke a filin bal da irin haduwar da suke in wannan haduwar ba ta cutar da su ba makaranta ba za ta cutar da su ba wallahi abin da ya kamata a sani makarantun nan ko na boko ko na addini suna da tasiri a wajen saita tunanin yara duk lokacin da yaro ya zamo ba shi da abin yi to shedan zai bashi abin yi muna aboki zai bashi abin yi wannan tazarar da ake samu ta rashin karatun nan wallahi anan waɗansu yaran za su kangare ko an dawo karatun ba za su je ba saboda sun ɗana mummunan rayuwa sun ɗana abokantaka da miyagun abokai suna ga anan hutu yake anan walwala take saboda haka hukuma ta ji tsoron Allah ta sani cewa wannan karatun yinsa shine zaman lafiya shine samar da al'umma ta gari wa illa za a dinga kankiso yan ta'adda tun suna yara saboda ba karatun boko ba na addini in ma wani tsari za a bayar a ce ɗalibai su sanya takunkumin rufe fuska ko ayi wane ne to a kawo wannan tsarin amma dai a ci gaba da karatu amma a ce kawai a ci gaba da zama ba rana ba wata ba lokaci wallahi wannan cutuwa ce mara iyaka muna fata wanda abin ya shafa ya zamo sun ji kuma sun aikata Allah ka bamu lafiya da zama lafiya Allah ka yaye mana munanan halaye da muke ciki akwai ƴan uwa da Allah ya jarrabe su da abubuwa na ibtila'i akwai ladanin mu na sasif kusan a satin nan mota ta bangaje shi a nan gaban masallaci wanda ya samu rauni ko ma kare a kafadarsa sannan akwai alhaji isa mai takalmi wanda kullum muna sallah da shi shi ma yau kwana shida kenan don mun gaisa da shi ran juma'a ta gabata ya samu nauyin bangaren jiki wanda alhamdulillah shi ma dai yana samun lafiya akwai makoci na suleiman wanda aka fi sani da sulfike shi ma ya samu karaya a kafa yanzu kamar kwana uku da ya wuce sannan akwai mai unguwa nasiru mai unguwan gamadi wanda shi ma wajen sati bakwai kenan ya zamo ya samu karaya to duka dai wannan bayan Allah muna roƙon yan uwa sai musu addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya yi damuwar su Allah ya tashi kafadun su Allah ya gaggauta musu da lafiya akwai ma dan uwa Abdullahi mai kanti da yake unguwa PRP wanda shi ma an yi masa operation kwana biyu da ya wuce shi ma yana roƙon addu'a yan uwa Allah ya ba shi lafiya to duk dai gabaki daya muna musu addu'a da wanda ba su sani ba Allah ya ba su lafiya Allah ya mayar da wannan cuta ta zama kafara gare su mu kuma Allah ya tsare mu da tsarewarsa yan uwa da dama sun bugo waya cewa da Allah a faɗa muku suna da bukatun alkhairi ko ne babban mutum daga cikin masu taimakon addini da bayan Allah ya ce da Allah a nemi ku yi masa addu'a akan bukatunsa da alkhairi to muna fata da shi da makamantarsa Allah ya biya musu bukatocin su na alkhairi Allah ya faranta musu yayi musu damuwa musulmin da ba su da lafiya na gidan da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya ya ni'imta mu ta'a da lafiyar da ya ba mu yaran mu Allah shirya mana da su Allah subhanahu wataala ya ba mu da mana mai albarka Allah ya yi mana abin da ake fama na rashin kwanciyar hankali da kashe-kashe da cin mutuncin bayan Allah Allah ka yaye mana wannan damuwa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali musulmin da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya musu albarka Allah ka biya mana dukkan bukatocin mu na alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد